بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وخاتم لما سبق ناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ قولي لنا بهذا الفقدر ولتعطف بنزلة تأتي لنا بزمن muna cikin bayanin inda ya ce yana maganar shehu zarro cewa a ta'arifin sufanci ya yi dubu amma da dukkan shi zai koma kan abu guda cewa abinda sufanci gaskiya fuskantuwa zuwa ga Allah ta'ala a cikin bayani ya ce sufanci ba wai sa tsumma ba ne sufanci ba kuka ba ne don an ji mai waka na waka sufanci ba shi ne kowa ba ba rawa ba ne ba nuna farin ciki ba ne ba faɗuwa ba kamar an haukace ko kamar an suma domin a sufanci kyakkyawar fuskantuwa ta gaskiya zuwa ga Allah da dukkan rayuwarka ya ce sufanci shi ne kyakkyawar kama zahirinka da kyakkyawar ɗabi'a da baɗininka jawon na sufanci ka samu tsallakin zuciya ba wata gurɓata kuma a same ka mai bin gaskiya a same ka mai bin alƙur'ani da hadisi shi da sunan mazala su zama a samun ka mai aiki da shari'a shi ne wanda ya daga addini da gaskiya da wannan shi ake ce wa sufanci wa kana fi qazil hima ba da kalamin taqaddama zikru tarafin minhu na ila likalam sayyidi zarruq bi qawli imamina malik rahimahullah ya fara cikin littafin bi qazil hima bayan ya kawo magana wadda ambaton sashi daga ciki ya gabata ya faɗa yana mai ciratuwa ga magana sai di zarru sanda yake bayani dangane ga magana da imamu malik da himahullahu ya yi imamu malik ya ce man tasawwafa wani mai tafakka fakar ta zandaka wa man tafakka wani mai tasawwafa fakar ta fassaka ومن جمع بينهما فقد تحقق magana imam malik ce wanda ya tsaba sufanci amma ya ta batun fiƙihu shi da zahirin shari'a ba ruwan shi da shari'a amma kuma yana sufanci kamar ɗan haƙiƙa kenan to ya ce wannan ya zamo zindiki abinda a zindiki wanda koya kafirci ya bayanar da musulunci ko ya zo ya ce a tuba ba a karɓar tuba ce idan ba a shiga zuciya ce a gano da gaske kai to mai hakika ba ruwa ne da shari'a to zindiki ne wanda bai sallah ba ya azumi ba ruwa ne da haram yana da haram to bai da addini zindiki ne ma ga shi addini na Allah ne ba wanda zai zo ya ce ina ganin ya kamata ya kaza ko bai kamata ya kaza ba mai idon gani in ba Allah da annabi ba su da da idon gani ga shari'a to wanda ya ce rika sufanci amma ba ruwa ne da zahirin shari'a ya zamo zindiki wanda ya koya kafirci wanda musulunci wa man tafaqqaha wanda ya kama zahirin shari'a na fiqh kamar ba duk shirya baka manga zo kai sallah Allah ya baka lada sa ka aljanna dan sallarka zo kai azumi Allah ya biya ka ya ma gafara a to Allah za a yi mu'amala ban shirya baka manga da shi sai da Allah ya ce kai kaza kai kuma kana fatan ya karba kuma kana fatan rahama to amma ka ce kai kun ba ruwanka da magana Allah da annabi a sai dai zahirin shari'a kaza haram ne kaza halal ne ba ruwanka da Allah da annabi a zuciyarka shine man tafaqqa wa lam tasawwuf tasawwufin tsarkin zuciya da mai dukkan rayuwarka ga Allah to kace ba ruwanka da dukkan zuciya ba ruwanka da Allah da annabi ai ka zama fasiki da baka tafasa ka wanda ya ce haka nan ya zama fasiki kuma jawab bainahuma wanda ya hada tsakanin tsalkaka zuciya ta da yin komi don Allah da gaske huskantuwa zuwa ga Allah kuma yin rike zahirin shari'a to faqad tahaqqaqa wannan ya samu tabbatar da haƙiƙa wanda ake bukata zahirinka ka babba ka san wani abu wanda ake ce ma sufanci ba amma gaba da nan kuma kai komi ka wanda ka san komi cewa komi Allah ya hukunta ko da marin ka an kai sai a kafa kuwa kai na wani sufi ya je ya shiga tashar jirgi babu tikiti lokaci akwai jirgin kasa sai kaya kitikiti ya shiga ɗan sanda ya bambare ya bambuga ya samu da ya kuce ya tahi sai ya gama da wani su gidan uwa ne cewa na in ji makamanci da Allah ba ya ce na da kamanci a zai bambare da ta shan shi bai ga ɗan sanda ba Allah ya mai na zaki da kyau kenan Allah ya ji ɗan shi an kama shi ɗan sanda ya ce kyau kenan to Allah ya kama shi dan da Allah bai hukunta ya ba a kama shi ce kyau kenan ka ce an ka caccaje shi aka kwashe yan kuɗi ne ce kyau kenan an ka bubbuga ya ce kyau kenan an ka sa shi cikin sare ce kyau kenan cikin wanga mahaukaci ta iya ka ya ce kyau kenan kaga shi da ma'anar la ilaha illallah ba mai yi sai Allah ba koyi ba kowa sai Allah yau ga zuciyarka amma ga zahiri kai aiki da shari'a saboda an tsara rayuwa akan zahirin shari'a to kai harka shari'a ka zo ba ruwanka da aikata haram ba ruwanka da aikata komi na safan Allah kuma kana bin duk abin da Allah ya ce a yi wurin sallah ka a riga ka wurin kyautata ka yi kamar Allah ya ce zo ka in gani ga Allah ya ce yi sallah da sauran abubuwa dukkan rayuwarka kullum da salati wani su ke ba wa da la sharika ka riƙe komi shari'a zahiri zuciyar ba tare da Allah to shi a haƙiƙa sufanci to sai shi shehu ya magana ya ce wa nasu kultu ya ce na ce ta zandakal awwal na farko wanda ya kama sufanci babu hikimar shari'a ya zamo zindiki da annahu qa'ilun bil jabr saboda shi ya zama mai faɗar jabru akwai ƙungiya jabariyawa waɗanda ka cewa da kai da aikin ka waye Allah in ka sha giya wace wasa ka sha giya to kuma Allah sa ka wuta amma adalci kenan da ganin su ya ce yalqahu fil bahri maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i wa misalin wannan wanda ya ce bayan ka san Allah shi kai kuma ka ce Allah zai sa mutum da ya saba Allah kamar mutum ne a kama shi a ɗaura hannu dai a ɗaura ƙawaru a rataye tutu za mu je ka cikin gulbi kuma in ka yadda ka jike sai mun kashe ka sai ka ce kawai ku kashe koko ya da dai an ɗaure ka ta ko ba ɗaure ka an ka ji ka gulbi me ka hana ka jike to yan Allah ya nuna kai sabon Allah duk wanda ya matse sai ka sabi Allah domin Allah ya hanka saboda Allah ya ce kakkai kayi to ya ce wanda ya ce kai yayi zan mai azaba kaza to shi ko Allah mai Allah yi ne bai da laifi to amma ka ɗauki cewa dole Allah bai da hukunci kanka sai da gaggada ma kuma ka ga wannan baka daidai ba jama'a kuma ka ce kai baka da naka hukunci sai wanda Allah ya da kai isa wanda Allah ya da kai to da ko sa ka wuta kai ko ba ka son wuta to dan bai za ka ɗauki rabi kamar rabi in ka ce za ka yi abin da ka ga dama saboda haka Allah ya so to ka yadda ku ya sa ka inda ya ka sa masu wannan yadda ya so ba ka da zaɓi in ya kai ka wuta kyau kenan in ya kai ka aljanna kyau kenan na in ka yi sallah kyau kenan in ka sha giya ka sallah kyau kenan to kana da da haka nan tun da baka yadda ba to tsaya ka yi aikin da ya ce in kai za ka tsira dan in ka ce lahira ka tsira to yace ya ce maka zindiki saboda mutum ya zamo mai imani ko mai ra'ayin jabariya almujib li nafil hikmat wal ahkam wanda ka wajabta kore hikima da hukunce hukunce ita rayuwa Allah ya ta kan wasu tsari da hikima kuma dole a bi wannan tsari ga rayuwa to in ka ce ba za ka bi ba to kenan ka ta batun Allah ya ce mutum ya zo ya aji abu ne ka zo ka sace a ce kotu ka ce ma alƙali ni ba ni dai sata ba ya an kai Allah ya hukunci in yi da haka ne ban yi laifi ba alƙali na yadda tutuballe kai ba ka yadda a ɗauki naka ba amma ka yadda ka ɗauki da wani to ka yi gaskiya kenan na ga muku labarin baban salma komi shi Allah ne komi halal ne komi amma da yaro da sace ba kudan kuɗi ga wannan ya gane kuɗi daban yaro da ba Allah daban ya ce sai ya kawo kuɗi yaro ya ce ba shi ba ne ya ruhe ke da kira mu ba suka ba shi kashi ya kai da kuɗi a to ashe ya san cewa akwai ɓarawo ko to da haka hukunci wannan shi adda abu ne ya aji wannan ya zo ya sace ba izini wannan alƙali ne an zo an bi sharuɗa sun tabbata mi Allah ya ce a mishi a yanke hannu ya kawo hannu ne ya yanke to amma da satar da kayan satar da kowa da kowa ai haka Allah hukunta ya ce wanda yake shi jabariya ko jabariyanci ya wajabta kore hukunce-hukunce da hikimomi na rayuwar al'umma to da haka ya ce mai zindiki wata fasakar tsani na biyu ce ya zama fasiki lu'uluwi amalihi min sidikin tawajjo don wahinta aiki daga gaskiyar huskantuwa zuwa ga Allah alhaji shi gaskiyar huskantuwa mai tare shi an masu ya tillahi daga barin sabon Allah lauka na hubbuka sadikan la'atatu innal muhibba liman yuhibbu ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la'ul fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadikan la'atatu innal muhibba liman yuhibbu kana sabon Allah kuma ka ce ka yi imani da Allah kana so Allah ƙarya kake da kana so Allah in ya ce a kul bari za ka yi in ya ce a yi za ka yi don jin daɗin kaya a wanda masoyinka Allah ka so yi to yan kan ƙin abin da Allah ka so kai ce abin da Allah bai so to ina magana kuma ka yi imani da Allah ba magana ka yi imani da Allah wanda yake shi gaske huskanto ka zuwa ga Allah shi ka tare ka daga barin sabon Allah da kuma ya tura ka anil ikhlas ya tura ka zuwa ga barin tsarkake aiki kai don Allah al-mujtahid fil amal shi ikhlasi wanda shine abin shardantawa zuwa ga ayyuka cikin ayyuka hadisi ya zo cewa Allah bai kallon surar ku bai kallon aikin ku zuciyar ku da kadibi niyyar ku ko yake cewa yake cewa man kala hijiratu ila rasulihi ko hijiratu ila to yace innamal a'malu binniyat to binniyatin nan bil ikhlas abinda kai don Allah to shi anna Allah wanda ba kai don Allah ba dama kai ka san ba na Allah ba to in mutum ya doki cewa fiqhu zai bai tasawu to ba magana ikhlas kai abu don Allah bai to shi kuda abinda ba kai don Allah ba ruwan Allah da wannan abu azumi ta zama fasiki kenan wata haƙaƙa salisu na uku wanda ya haɗa tsakanin tasawuf da fiƙihu shine shari'a ya ce ya zamo mai tabbatar da abin da ake so a tabbatar liƙiya bihi bil haƙiƙati fi aini ta masu ki bil haƙi don tsayuwa ta da haƙiƙa cikin haƙiƙa ƙwayar riƙon shi da gaskiya fa'arif zalika to ka san wannan izla wujuda laha illa fiha dan ba a samun gaskiya da sufanci sai cikin haɗari zahiran ka karika shari'a kana take da sawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kuma kana rike da Allah duk abin da kai kai don Allah tun cikin haɗari yayi so don Allah yayi ki don Allah ya yarda don Allah ya hushi don Allah ya bayar don Allah ya hana don Allah shi ne ba la ilaha illallah kamala kamala da hukin labi kamar da yake bai da kamala sai da hada guda biyu wannan fafaham ya ce ka fahimta in ta sun makara sannan sai ya ce wa amma mawdu'uhu amma mawdu'in sufanci wa huwa zatul aliyatu shine zatin Allah maɗaukaki shi za ta Allah maɗaukaki saboda abin da ake so zuciyarka ta yi tsarki ta zama Allah kawai to kaga aiki nan nan sufanci yake don ka zama cikin waɗanda ga hadisi kudusi ya ce samai na ba su isata kasai na ba su isata amma zuciyar bawa na mubini ta wadace da a ciki da zo ba ga zuciyarka ta zama ta Allah ai ta yi tsarki ke da Allah bai zama inda kasanta take babu shirka babu riya babu ujubu babu kubutu babu hasadu babu komi illallah don zuciyarka ta zama ta Allah ai wani hadisi ya ce akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru tuna zuciyarka ta gyaru ta zama Allah kawai duk jikinka sai ya koma Allah kawai ba za ka sami Allah ba shi ne hadisin da ya ce ba abin da za ka neman kusanci zuwa gare in ji Allah kamar ka tsare abin da na wajabta ma bayan ka tsare to ba a gushewa kana neman kusanci garin da na filfili na alkhairi har in soka in ni so ka sai in zamo jinka da ganinka da kawawanka da hannuwanka sai in zama kai kuntu aba Allah ya kowa bawa kai ba ba ka zamo Allah ba a zuciyarka ba komi sai Allah haka jikinka ba komi sai na Allah shi yasa su fa ya ba su magana wai halal haram a bambata Allah bai son kaza ba a yi ba magana farilla sunna musabi Allah na son kaza za a yi saboda zuciyar ba komi sai Allah shi a sufanci kaga kenan maudu'in sufanci tsallakake mu'amala da Allah da fuskanto ka zuwa ga Allah ya koma ga magana cewa ya haƙiƙa sufanci la'annahu yabsu anha da yana bincike zuwa ga zatin Allah subhanahu wata'ala amma ba wai kwayan mi'a zati ba ba shi ne ce maka bi itibari ma'rifatiha da lura da sanin zati in kana so ka san ubangiji bil burhani shi ne ce amma bil burhani in ba dai da hujjoji cewa dukkan abin da ka gani akwai wanda ya shi ko sannan shi wanda ya shi nan san da ya shi yana da rayuwa matacce bai iya ko tun da hayyayi yana da ilimin yin abu tun da hayyayi yana da irada nufin ya yi yasa ya yi tun da gashi an gani yana da kudura yana iya yi turin komi ginin dan alhaji a madaye shi da sauran leburori banka to kai waye ka in ka ce babana ko to shi babanka waye shi baba ne shi baba ne waye shi baba ne shi baba ne waye shi dan dan adam waye adam aga an huta aga an huta to da haka nan tunan za ka san cewa tun da dai kaggan ka kai lalle akwai wanda ya ka waye ka shi ne Allah ashe akwai Allah ga sama waye gina sama Allah da haka ganin sama ya sa gane akwai Allah sannan ɗazu muna cikin rana ina take yanzu yanzu dare muke an jama ina yake to mai jujju al'amarin ga lalle Allah shi yi shi shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ce in aka haihu ɗanɗan nan da uwaye ne ka yi ne sai su yi shi yadda suka so amma suna son ɗa namiji sai a haihi mace ashe ba su ka yi ba suna son wari sai a haihi baƙi suna son ya zama bai mutuwa sai ya mutu suna son ya zama mai lahiya sai ya ciwo to ashe akwai wanda ka jujuya to mai wannan abun shi ne Allah kaga ka sa akwai Allah amma da hujjoji ba wai ka ce a ce sa hannu ga wako buɗe ga Allah a bin burhan amma dai ka sani da hujjoji aw bi shuhudi wal iyad ko kuma kai matsayin ka bagga ka kana ganin Allah tun da hujjar nan in ka zo ka tsaya ganin sama ai hai waje ba ka kai ga Allah ba kenan in ka kai ga ganin Allah shi ka yi ba ka ganin sama Allah za ka gani kawai kamar yan aiko cewa an ba da doka an ce a yi kaza dan sanda ya zo ya maka to in ba kai ba wa kan bi doka ka bi ba dan sanda ba saboda da ba doka ba ce shi bai sai ya saka ba to tun da ga cewa ya saka to ganin mai yin dokar da ita dokar ta hana ha ganin dan sanda in ku haga mutum ne kamar ka kace sai an yi in ku kai kana gane kuranka saboda ba shi kaiwa ba doka ka taka to haka ganin halitta to in ka tsaya gare ta to ba ga Allah ba amma kana ganin mahalicin halitta ka rabu da halitta ka koma ga Allah shi da shuhudi ko iya fal awwalu ganin Allah da yadda da ko Allah bil burhani da hujjoji li talibi daga masu nema tukun neman su kai ga Allah to sai su kama hujjoji wasu su tabbatar da e ya hankalinsu ya sanin su sun yadda akwai Allah saboda kai dan adam Allah ya yi ka ba ka iya yadda da akwai abu ga zaman ka dan adam sai ka taba na tabawa ne ko ka gani na gani ne ko ka ji a in na ji ne ko ka lasa in lasa haka ko ka ji kamshi amma in aka wuce waɗanga to zaman ka na dan adam an wuce da sanin ka to da haka nan kana neman ka san Allah to sai ka bi abin da za ka gani ko za ka taɓa ko za ka ji wannan da shi za ka ce lallai akwai Allah amma ba ka samu Allah ba to yan ka samu Allah duk ka wuce waɗanda ana cawai yan an kawo amarya ba a magana kuma turare ko ana cewa kayi amarya to a in ana magana shirya zuwa amarya aka turare a kaza amma in ta zo na wurin mutum kuma turare an yi tabbatun wannan an wuce wurin laɗi ba ba da kawar sun ji laraba wal'awolu da ɗalibi farko kafa hujjoji har a san allah to da ɗalibi na ga masu farko masu nema ba samu ba suna neman su samu wadani na biyu sanin allah fi shuhu da wal'iyar liliwa su yi daga wanda suka sadu da allah a to ka kai wurin Allah kuma kana yana Allah yake na ba kai ba koko kaji mutum ya ce ya mutu ce mashi tashi ka baka mutu ba tunda in ya mutu bai wani wakila ya ce a wannan ya yi zurfi mawdu'uhu abinda an mawdu'in sufanci an nufusu rai me aka so ya tsarki rai kenan to shi sufanci yaka mu'amala da ita rai wal qulub da zukata ya zama sun kakkabe su yi tsarki don Allah ya tabbata a ciki wal arwa da rayuka to shine mawdu'in ilimin sufanci me yasa yace nafsu wal qulub wal arwa ce da annahu ya basu an tasfiyatiha wa tahdibiha saboda shi sufanci yana bincike bincike ne akan tsallakake nafsu da kalbu da ruhu wata hadiba da tsallakake ta a raba ta da duk wata ƙazanta kulilla sun maganin fi haɗin al'abu kai ranka ta yadda da kai Allah kawai in ta gane Allah kawai to ta yi tsarki ka zama sufi to me a bambance wancan bai da bambanci ya ce saboda shi na binciken shi ne kan tsallakake nafsu da kalbu da ruhu wata hadibi ha da tsallakake ta wa huwa qaribun min al-awwal yace yana kusa ga magana ta'rifi na farko ba bambanci kware tsakanin su ille bambanci akwai daga shi wanda ake magana da shi da wanda yake mu'amala da abun kaga abun da yake da dalibi na ai ba shi bane liwasi na amma ai kuma duk guda ne tunda shi mai bida me ya kaso ya gane abun da wancan ya gane li'anna man arafa nafsahu arafa rabbahu saboda wanda ya san kan shi ran shi to ya san ubangijin shi to ai ka ga ba wai ubangijin ka shine nafsu ɗinka ba yanzu misali ana rayuwa ana mutuwa ana ciwo ana lafiya ana samu ana rashi dukkan waɗanda ko to in ka gane ba kai ka yi ba to wa ka yi Allah ta an baka gane ba kai ka yi mutu baka san Allah ba in ka ɗauka kai ka yi a ce ba don Allah ba ko don ƙarfi shi ka gani kaga ya riga ya kora Allah to amma in ka ɗauka ba kai ka yi ba ka san gazawarka to ka ko san ƙarfi iko Allah amma da duk kaka ganin kai adda dubara kai adda iko kai ka iyawa kai ka yi to ƙarya kaka ba ka da Allah kai ba amma in ka san rauninka da rashinka da azizancinka to ka kusa Allah shi adda ƙari shi ka iya shi ne wanda ya san kan shi to ya kusa ubangiji ne tun da komi na nan ana ta yi kuma ba kai ka yi ba to ba ka yi Allah shi aka so ka gane amma in nan kai makakale wa dubararka ta dan adam ce wallahi da nishadar ba dan nan da gargaje ba da na hawa da wato ba da Allah tsare ka ba karfin ka da dubararka kaga kai ka ga dubararka ce to to amma da kaga cewa ba dan da Allah ya kiyaye ni ba to ka san Allah ya kiyaye ba to shine ka san ranka da rauni da rashin ta da komi sai ta gwada maka to akwai Allah mai iyawa mai iko madawamin sabuwa subhanahu wa ta'ala salatu fatih